الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يجي السميع البصير بيجي وما بيجي جن الله سبحانه وتعالى shi ne da yake da alaka da dukkan kullum da suwa domin da suwa duk wani abu da ake jin sautin sa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin sa ta sai yake ko a sabi duk duhu yake ko a fili babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya ji jin Allah subhanahu wa ta'ala ya ko ya kewaye dukkan wani abin da ake jin sautin sa sannan kuma al-basir mai gani ne yana ganin dukkan wani abu da ake ganin sa basaruhu muhitun bi jami'il bariyat ba wani abin da ake gani da Allah subhanahu wataala baya ganin sa saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kansa da waɗannan sifofi ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله باب ولا أبدي كمكرسة يجي شيء من ذلك yana jin dukkan halin da bayan su suke ciki dukkan abubuwan da suke fada sai yana jin maganganun sannan kuma albasir yana ganin dukkan yanayin da suke da dukkan wani abin da suke aikatawa Allah yana gani kuma zai musu sakamako gwagwadon abin da suka aikata al'ali Allah mai ilimi iliminsa ya kewaye dukkan wani abu da da ka sani da wanda ba sani ba ubangiji subhanahu wataala babu abin da yake koyuwa gare shi wanda Allah subhanahu wataala bai san shi ba inna Allah la yanfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala sai da yake ko a kasa أتسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورقة إمام ولا أرض da yake samanne da iliminsa ba ya tare da Allah babu wani abin da babu shi nan gaba za a same shi ko kuma ba za a same samar da shi ba ba ce Allah ba wata Allah ya san shi don haka Allah ya san komai kayan ilimin Allah kafirci wanda ta ce Allah akwai abin da Allah bai sani ba wanda kafirci domin dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala jahilci in ba fi kitab Allah ya bi ربي ولا يسعى فهذا أمتي لا يضل بايا جاهلت أبو بايا تنقش باب وانا جاهل في دير غايل موسى سنة باب وانا نقوى لذلك تسكيل موسى باب وانا جاهل في باتي وعلا سبحانه وتعالى بيسني ولا غبايا سنة كيدا قد كيدي فأسني ولا غبايا سنة الله أخرجكم من قبور أمهاتكم لا تعلمون شيئا haka ka zo daga daga cikin mahaifiyarka ba san komai ba Allah kuma ya sanar da kai ya ba ka hanyoyin da za ka samu ilimi amma Allah subhanahu wa ta'ala kira kusa la yusbaq bi jahlin wa la yashqu bi siyan wa man kana rabbuka nasiya ubangijin ka ba mai mantuwa bane baraka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da cikakken ilimi amma duk wani mai ilimi ko yawan iliminsa a wurin Allah ɗan kaɗan ɗan ƙanƙani ne wa ma'uji tukar ilimi illa kalila سألونك عن الروح والروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا abubuwa da dama suna tattare da kai a cikin gaskiya ba wasu ba ka san ya suke aiki ba ya suke faruwa ba ka sani ba duk abin da ɗan adam zai ce ya gano na ilimi dan kaɗan ne ka kiyasta shi da abubuwan da bai gane su ba ko kuma da wasu abubuwan da yake ta bankaura yake ta shirme yana da cewa ya gano su amma alhalin kan ba ka suke ba idan sa su tafiya sai tafiya sai a samu wani kuma ce sun gano wancan abin da ake faɗa sa da bayan an gano ba haƙe ba sau nawa za ka ga an tafi akan wata wai wata nazariya wani theory sai an yi nisa wasu ma saboda wauta a sun zata cewa haka abu yake tabbas da ruwa a samu su masana a cikin wannan fannin su da su wannan teori din ba gaskiya ba ne an gano abin ba haka yake ba shi a shi ba yadda ake zato ba ne dan adam haka yake haka yake gina ilimin sa kan abubuwa waɗanda ba ba su da suke auha ba hakika ba ce amma ubangiji komai na shi tabbas babu wani abin da yake ilimin Allah ilimin Allah ba ko a wani ko a ƙasa ba a kai to abin da yake cikin ilimin Allah to haka yake bi nasa da ba bi nasa da ba hakika da abubuwan haka suke ba ba da ba haka ilimin ubangiji in aka kwatanta shi da ilimin ɗan adam ba komai ba ne kamar yadda kadar yake gaya wa annabi Musa lokacin da wani tsuntsu ya tsaya a gaban wani kogi ya tsantsaki ruwa ya tashi wanda ya ce ka ga tsantsan da ya tsantsaki ruwa a kogin can me kake da ta ya rage wa kogin can ya ce ba wa lafi ya ce to haka ilimi na da ilimin ke ke an kwatanta shi da ilimin ya da tsantsan ce zai ɗan tsantsaga ya tashi kogi ya zama ba yake saboda haka ilimin ne duk wani tsawon na adadin ke har yake wa Allah rawar kai yake wa Allah kadara har yake wa Allah nazari har yace zai ja da Allah har ma ya fito yana cika baki yana hura hanci yana cewa babu Allah shi ne Allah kansa kaga wanda shi ne tsantsar jahilci tsantsar jahilci ke da mutum da ya jahilci mahaliccinsa ya jahilci kudurar mahaliccinsa jahilci wanda ya samai da kasa da kasa da abin da ke tsakanin su sannan ala alkaliru mai iko mai iko a kan komai shi ya sa ce a gari shamilar shamilar kogaratu kulla mako babu wani abu mai yiwuwa da allah ba zai yi shi ba Allahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagarar Allah subhanahu wata'ala a ce ga wani abu yana karkashin mumkinat a ce ya gagarar Allah subhanahu wata'ala a ce Allah ba zai iya yin shi ba wannan babu shi babu shi kawai da cikin zai iya halitta zai iya halittar wani Allah irinsa a wani tafiyar jahil ciki wai zai iya halittar wani Allah mai sifofinsa shi ma ya zama kamarsa to in ya in aka samu ka bai zama Allah ba in dai wani ya zubo shi ma kamarsa to da da babu Allah da babu Allah da za da ya cancanci shi kare ya bauta masa shi kuma Allah bai zama Allah ba sai da ya zama shi ne khaliq kulli shi kuma kowane abu ne kawo al-awwal wal akhir wal zahir wal batin shi ne na farko shi ne na ƙarshe farkon sa ba da farko karshen sa ba ya zama ma'ana huwa al-awwal wa laysa qablahu shay wa huwa al-akhir wa laysa ba'dahu shay wa huwa al-zahir wa laysa fawqahu shay wa huwa al-batin wa laysa dunahu shay Allah farkon sa ba da farko karshen sa ba da karshe sannan shi ne mabayyani ba abin da ya fi shi bayyana bayyana ubangiji cikin ayoyinsa da halittunsa ba wani abin da yake da dalilan da suke nuna akwai shi dalilan da suke nuna mai iko ne mai kudura ne kamar Allah hujjojin da suke nuna musu sabon Allah su hujjojin da suke nuna musu sabon kowane saboda ka ya zama al-zahir wa laysa mawshi sana al-batin Allah shine a koyi duk yadda bawa ya kai ga kwakwa ba zai san hakikar kullum sifofin Allah shi ne wala yi kuma bi shay'in bil ilmi illa bi masha ba su yi kiwai wannan abu na ilimin sa ba sai abin da ya ga dama ba shi yake sanar da su kansa shi zai ce ga sai ba su ga su ba su ga su ba su amma in ya bar su kadai ba su isa su gano hakikar sa kuma sifofin Allah sai da ke imani da su a wani gaya da kusurin sifar Allah su za su yi ba ba za a yi kuna bi da yayi ba ba za a yi kewaye Allah da yayi ba san shi ta ko'ina la tudriku wal absar wa huwa yudriku al absar wa huwa la tudriku wal absar idanuwa ba sa riskarsa al-idrak shine ka san abu ta kowane bangare shine idrak ba wai ba sa ganin sa ba mu'mine za su ga Allah ranar gobe kiyama dogon yau mai izin nazira nazira ila rabbiha nazira sauran ka wasu za su ga uku su ne kuka fi mu'mine da kuma sakarau da rabbakum يوم القيامة كما ترون البر أمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته الجناب قبل ذي القرآن والقيامة kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu ba tare da kuna turiri da ya taɓa da kuwa wata ya cika ba a ba a bukatar da mutane ko da wajen suka gani sai sun yi tsira ka kauce ka kare ko ka kauce ba wata ba ka zama ubangiji ko ana ganin ubangiji domin suna ganin ubangiji ranar gobe kiyama amma da ke tara su kewaye da sanin hakikar ubangiji wanda za su zai kuma lafi wa yau da duka lafsa shi ne yake riskar masu yin masu gani san su ta ko'ina wala ya alamu man khala shi ya yi halitta ya zai kasa gane abin da ya halitta shi ya kayan ba zai gane kasa gane abin da ya halitta saboda Allah subhanahu wa ta'ala kudura sa ta wato kewaye dukkan wata kudura wani abu da yake karkashin kudura wa jarat mashi'atu min khalqihi bi tasarifi kudura wa mashi'atsa ganin damarsa ta gudana cikin halittarsa da sarrafa al'amura gaba daya duk wani al'amari yana karkashin gudanarwa kuma يغفر الامر من السماء الى الارض ومن يدبر الامر فسيقولون Allah shi yake tsantsara abubuwa shi yake jujjuya su shi yake kaddara komai shi ke gudanar da shi babu wani abu da yake gudana ba karkashin mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala komai zai gudana yana gudana ne karkashin dalil daman Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama abu da gudana ya ga bai ga dama bai yi gudana masha Allah gudana wa ma lam yasha lam yusha abinda Allah ya ga dama shi zai wadata abinda bai ga dama ba ba zai wakana za ka shi ke sarrafa komai saboda kasa a hannunsa rana da wata da abinda suke cikin sararin samaniya na taurari duka shi ke gudanar da shi ya tsara musu yadda suke gudana yadda suke aiki ko ba sa kauce wa tsara shi da haka abinda duk saba ta kunsa na halittu karkashin gudanarwar Allah suke babu wani wanda yake tare da tarbiyyar Allah subhanahu wa ta'ala haka nan abin da yake gudana a bayan ƙasa da cikin halittunsa da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da itatuwa da tsirrai da dukkan wata halittar da ka sani da wata baka sani ba duk suna gudana ne a yadda Allah ya ga dama su gudana babu wanda ya isa ya fita karkashin bashiyar Allah mutum ya ce zai yi wani abu ko Allah bai so ba ko Allah bai ga damar ki yi ba ba zai kira mu shi ba ka imani in yi imani karkashin bashiyar Allah in yi imani karkashin bashiyar Allah Allah shi ke gudanar da komai tare da bashiyarsa وأسمعت دعوته باليوم الموعود أصحاب الحور كلا ساعة da zai yi zai je cikin wato kaburbura sanar da su cewa lokacin da aka yi alkawari ya ne استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فنحن نحيي ونميت وإلينا المصير Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sami ka saurara yau mai yunadi munadi ranar da ke kira zai ke kira min makanin qarib daga wani wuri na kurkusa yau mai yasma'u da saiha da bil haqq ranar da za su ji tsawa ta gaskiya ita ce musa ta biyu da za a yi zalika yau mai furuj wannan rana ce kowa daga tsabuwa wata duk wanda yake cikin gabari a kwance tun daga farkon wanda dan adam da aka fara sawa a kabari shi ne dan adam da aka kashe dan uwansa ya kashe har zuwa na karshe dan adam da dan uwansa ya kashe shi ne farkon wanda aka fara sawa a kabari kafin nan dan adam kafin wannan kisan kai dan adam bai san mutuwa san ya ake mutuwa abin ne shi yasa za mu ga a iska Allah ya ba mu labarin bayan ya kashe shi sai rasa ya zai shi saboda ita ce gawa ta farko za ka gani a bayan ta ce fa qatalu ma asbaha min al-khasir فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة saboda haka ya tsaya ya yi tsoro ga shi ya kisan kai ya rasa zai da gawa sai ala ya ko kusu gura ba wani aluka shirwa ya ba haka bin arzi ya tsumi sai ɗaya kashe ɗaya sai tsare rabi ya rabi sai bin da shi ciyawa da ta kai tona ɗan bai ba zan yi irin yadda wannan mun zan yi ba ba uwari sau a tafi neman kulle ga wata wata saboda a gurin a gurin dabba a gurin tsuntsu na kada ne koyi bin da aka koyi yadda ake sada kada tsuntsu wanda shi zai nuna muku kai dan adam da kuke tuka wa da iri ko ilimin kuka da yawa sai dai ka koyi ne daga wasu daga ma wasu jinsin da ba naka ba duba dan adam na farko inda ya koyi bin da dan daga tsuntsu ne kuma har yanzu dan adam har yanzu duk ci gaban sa ake ba mu yi kola wa saboda hauka duk daga wannan dan adam har kuwa na ƙarshe zai koma ga Allah yayin da aka wannan kusan kowa zai sautin wannan kusan zai ce gare shi wanda suka mutu na farko da wanda suka mutu na ƙarshe duk wannan sautin da yau mai suna wani sauha da sai hada da hamu zalika yau ta ce na nahnu yi wani wa ilai da nasu da wani shafi da arba sira'a da ina shuru alina ya si shi da abin da nan malami ke cewa wa asma'a da'awatuhu lil yawmil mawdu'i ashabal qubur kiransa kiransa yana nufin musa ta biyu da za a تجير اليوم الموعود domin wannan yinin da aka yi alkawarin zuwa su shi da kiyama tajiyar wannan kusur tajiyar da ashabar kubo wadanda suke wacce cikin kabari kaddara makadirar khalaiki wa ajiyar Allah ya kaddara abubuwan kaddara duka na halittunsa da ajalinsu duk halittun da Allah subhanahu wataala yi ya kaddara ko ya kaddara wa kowace kaddarsa babu abin da zai faru da gare ka wanda baya daga cikin abin da Allah ya riga rubuta maka na kaddara haka dan adam ba zai kauce wa kaddarsa inda kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komai da kaddara sa muka halicce haka Allah komai da kaddara muka halicce cikin sayyid muslim hadith Abdullah ibn Amr العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء Nabi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkan wata kaddara ta halittarsa. Tun gabanin halittarsa mai da kasar shekaru dubu hamsin. A shekaru dubu hamsin kafin halittar sama da ƙasa ala ya rubuta komai da zai faru a cikin halittar wa kana a shukuwa al'ashin kogin kuma ya riga ya riga ya kasance a karuwa saboda ta ala ya rubuta komai ya rubuta ajalin kowa kulle ajalin kita kowane ajali a rubuce ki babu wani wanda zai rigayi ajalinsa babu kuma wanda za a jinkirta masa daidai da sa'a daya da ta ajalin da ya sa kuma sa'a da kuma ya sa idan ajalinsa ya zo babu jinkiri na daidai da sa'a daya kowa za a ba za a gaggauto masa da mutuwarsa ba kafin ajalinsa saboda ka Allah ya rubuta wannan ya tabbata cikin sai wasu حديث عبد الله بن مسعود أم حبيبة ما تبع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين يجد أبو سفيان يرقر معاوية النبي يجي تتنا الدعاء إن شاء الله اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قالت يا الله كثير زنيداني لمجينا ومن الله لما فينا أبو سفيان تلقوانا معاوية أبدا تكيني من كثير زنيداني أنا كبرت سوق إن تجد داني بلا يسأل كبرت سوق إن تجد داني سوق إن تجد داني رأيوان سوق النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حبيبة لقد سألت سألت الله لآجال مذهوبة وأيام معلومة وأرزاق مقصودة يا أم حبيبة كلك الله game da wani ajali da an riga an saka shi an riga an tsara shi da wasu kwanaki da an riga an ƙididdige su da wani arzikin da an riga an raba shi yace da ma roƙon Allah ne da an yi zaki minan minan min azabin qabr wa min fitnat min fitnat al-qabr wa azabin nar da roƙon Allah ne da tsare ki daga fitnar kabari da azaba da wannan ya fi da kana afdal da kana khairan wa afdal kida ya fi da alkhairi da ya fi ورك أجال مضروبة أيام معدودة أرزاق مقصودة an gama ba wa kowa komai Allah ya riga ya ce wa kataba atharahum wa a'malahum kuma ya rubuta ayyukan da suka yi suka bari wa a'malahum da ayyukan su masu kyau da marasa kyau duk Allah ya riga ya rubuta wannan rubutun bauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kullu shay'in indahu أسئله به وكل شيء أسئله به فنحن نحيي الموتى نجمون بك لا يتوفى ونكتب ما قدموا وآثاره muke rubuta abin da suka gabatar na ayyukan wato ayyukan da suka yi kyawawa da mara da ba kyawawa da kuke rubuta wa asarahum da abin da suka yi suka bari a baya da Allah ya rubuta Allah subhanahu wataala ya rubuta wa bawa ayyukan da ya yi da ayyukan da ya shuka ko da a bayansa suka turo bayan ya koma ga Allah bayan ya mutu aikin da ya shuka ya zo ya turo inna alkhairi ne ya ci gaba da girbar alherinsa inna sharri ne ya ci gaba da girbar sharrinsa shi yasa duk salatar shi man sanna bil islam sunnatan hasana فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا wanda duk ya sunna kyakkyawar sunna wato ya bar wani sanadiyyar wani aikin alkhairi a bayansa to zai samu ladansa da kuma ladan wanda ya yi aiki da wannan abun a bayansa ba tare da ladansa ya rage ladansa da komai ba za a ba wa masu aiki masu kwaikwayon wannan aikin tashi na alkhairi za a ba su ladar su cikakke shi ba kuma ya samu ladar su ba tare da aure da nasu ba haka nan wa man sanna bi islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqutu min adawil awdari shay'a wanda duk ya sunnanta mummunar sunna ya shuka wani mummunar da aka zo aka ci kwaikwayonsa a kan wannan aka yi ta aiki da wannan zai da shuka ya bar wannan gonan giri a bayansa na sallallahu alaihi wasallam ce ko yana da laifin kirkirar abin da ya yi da kuma laifin wanda za su yi aiki da abin har zuwa tashin alkiyama ba tare da an rage laifin da su ba shi ne wanda yana da cikin fassarar da malamai suka yi wa ma kaddamu wa asara وآثار أبنت الكبري أبايا أبنت الكبري أبايا يسألك سمت من شوكا أبايا يزم أبو كوي aikin alkhairi saboda bayan tafiyarsa bayan komawarsa ga Allah ya ci gaba da ribar ladan waɗanda suka yi aiki da alkhairi da tashi ko suke cin ci gaba da moriya na wannan alkhairi da shi ya guji shuka tsiya da lalata da mata duk abin da ya sunanta gona to kowanne sunan mummuna za su cigaba da musa duk wanda ya zo kokoye shi da ya sa da bai ce dan adam farko da ya fara kisa wanda daga nan ne aka fara kisa kuma da wace kurkuwar kisa da za a yi har a kiyama su tashi yana da wasu kai ba ake kewa sabo bai da ake zubar da rayar da ta ko atomic bomb da da amerika ta jefa na da zaki da yaushiba dan adam din da ya tafi da yan adam din da suka mutu a iraki wanda suka mutu a afghanistan wanda suka mutu a kashmir wanda suka mutu a syria ce duk dan adam din da ya je kasa a dalilin an kashe shi yana da kawai akwai ba da ake kuma shi har a kiyama yana da keblo yana da kawai haka duk kowa wanda zai zo sunan da wata tsiya akwai a ci gaba da kwaikwayon wannan matuƙar wannan lalatar tana da ana kokarin sa ko shi ko yana ci gaba da samun kamashin shi sa ji ka shuka a kai ka shuka a kai saboda ya ci gaba da dinka wanda shi ne kuma an ɗana mai bauta wa nan kuma ma kaddamu wa adarahu za mu rubuta ayyukan da suka yi suka yi suka riga suka yi da waɗanda suka yi suka bari a baya Allah ya ci gaba da rubuta musu sannan wa adarau da masu har ila yau an fassara shi da wato gurbin tafiyar zuwa ga da'a Allah ko zuwa ga sabon Allah ba tare da ake da ana sadusi Allah ya fassara abu ya ce Allah da yana kau da kai daga wani abu to da ya kau da kai daga takun ɗayan da zai yi zuwa da sabon Allah iska da kuma ta ribi wannan takun lura da kuma ta kashe wannan takun da Allah ya kuma kai da kai amma ina duk wanda zai yi taku ya fita alama ta zuwa ɗa'ar Allah to wannan takun Allah zai rubuta shi kuma zai ci gaba da sabon ladansa ko da kuwa an yi ruwan sama ne an yi iska ne an yi kwanta ne an yi gini ne an yi menene wannan wurin zai ci gaba da sabon wannan taku haka da duk taku ya zuwa ga ɗin lalata zuwa ga tsaya zuwa ga sabon Allah to wannan taku za a ci gaba da su da wakana shi ne ga shi ku zuwa kuma ta cikin taku kun yi shi don Allah kun yi shi domin biyar Allah ka yi tattaki zuwa wasanar ka yi tattaki zuwa farko a kai zuwa sada zumunci zuwa sunu tsakanin masu zuwa ga abin da zai zanto alheri ga tattakin ka ya zama kan rarrabe kar ka yi tattaki zuwa ga inda ka san sabon Allah wannan takun da kake yi da nan abinci shi yasa da cikin sai muslim lokacin da bani salima a cikin halittar bita inda rasu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato an samu filaye a gefe da masallacin a kan sallarsa ba mutane ba gidaje sai banu salima wata kabila ce da suke zaune a kan da ake to kiblatai har yanzu ruwan tana na ajiyar ta ko kiblatai banu salima da suke zaune a nan sun gini gurin nasu ya yi nisa zuwa inda masallacin a kan sallarsa duk sanda za su je sallah masallaci annabi su tako da suke tattake da suke da nisa can a wannan ko a yanzu daga tattake da zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi nisa bare a wancan lokacin iya cewa ba madinan ta da can gaba ɗaya masallacin annabi ya ce amma unguwar su tana da nisa kuma suke tattara su kuma su a yi sallah da su ne mu'azin yi wa yan unguwar sallah bayan ya yi sallah abu da aka sallah sallah ma'azin da jabal ya ce sake wasu sallar isha'i su ne bani sani da suka ji da suka ta suka ji cewa akwai filaye kusa da gidan su suka so su sayar da gidajen su dawo nan su sayi wani gidajen su gina sai labari da zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam kira su na ji an ce za ku bar unguwar ku za mu dawo kusa da masallaci na suka ce eh haka za a ran da ya rasu ba ma haka muka so ya ba ki haka da ya ce ya bani salima دياركم تكتب آثارها دياركم تكتب آثارها ku yi zaman ku a gidan da za a rubuta muku tattara a wata wayar sai wannan aya tun da na hannu da kuma da sauka wa rabtu ma katahu wa atahu ku ci gaba da zama a inda ku tattakin da kuke yi ko za a ci gaba da rubuta tattakin da za ku zo ولا قوة شنك وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم هكذا الله سبحانه وتعالى يا رب نصر عيوسه رب قوة عيوسه وتقسمون رحمة ربك وقسمنا بينهم معيشتهم في الحياة سوني سكي رب رحمة وبينك kuma muka raba musu rayuwar su da na kuma san abin da kuma ce muka raba musu abin da suke rayuwar shi a rayuwar arzikin su Allah ne raba su wasu suna cewa ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam za a zaɓe shi shi a bashi annabci yana maraya babansa ya rasu babansa ta rasu ba ya da kuɗi ba ya da sarauta da za a bashi annabta ga masu kuɗi ga bakin masu sarauta amma a tsarin kusa a bashi shi da Allah yake cewa su suke raba annabta da za su ce a ba wani ka a ba wani mu muka raba abin da muka ba su ɗin yanzu da suke ta kawo ba dukiya suke ta kawo ba mulki ba ba muka raba ba muka ba kowa sai mu kasa zaɓar wani ko shi ba shi a ɗaga da kuma masu bayarwa نحن قصدنا بينهم معيشة هناك أبنتي سبحانه وتعالى shi da ya zaune da kaka da bayan kasa sannan shi raba da bawa kuma wannan bakin nan kuma da abuwa da aka rubuta ya ma aishi mun kafa ko a bayan kasa mun zaune da ku a bayan kasa sannan kuma mun ba ku abubuwan da za ku rayu abubuwan da ɗan adam da su zai ce ce ya rayu su za su taimaka masa ya ci gaba da rayuwa duk ko muka yi wani na ga wani su wani wata ala shi ya raba wani kamar yadda zuwa yin sun rami wa za ta masu ala shi ya raba da ke ba wa kowa idan su ko ne su taliban ya sha wa ya ke da haka a wurin sa ake neman arziki kan tabo in ka zai ku nemi arziki a wurin arziki shi ne ya zuku man ya sha'u da ɗaya isa yana azanta wanda ya ga dama in ya bayar ba mu ya hada in ya hada ba mu ya bayar ba اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت abin da ya so bayarwa babu mai bani shi to abin da ya hana babu mai hana babu mai kuma bani shi abin da ya bayar babu mai hana haka duk wani yanayi da za a shiga sa wa zuciyarka cewa Allah ne mai bayar Allah ne mai bayar duk da ya yi ka a bayar shi zai ba ka kada ka ji cewa akwai wanda ya isa ya hana ko ya so hana kai Allah ce zai ba ka ba ka kai sai hana don ko bai ba ka ba duk duniya za ta ba ta ba wannan shi ne tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yara ƙanana suka tashi da shi shi yasa sahabbai suka rayu cikin wato yalwatacciyar yalwatacciyar kirji da yalwatacciyar zuciya babu abin da yake daga musu in sun samu Allah in sun rasa shi ne bai basu inda ya ga damar masu ba wanda ya sai ana نفس التي جاء عبد الله بن مسعود اعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله كسل الأمة دكا لا تحب الأمة دكا لا تحب أكل أمحالا كي ولا أم نبي جيب الله أمحالا كي ولا أبن دماشي ألا في أبن ألا duk za su haɓa su amfana da kai ba za su amfana da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta ba واعلم لو ان الامه اجتمعوا اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. da za su haɗu gaba ɗaya su cincirindo a kanka da rashin cutar da kai da bai ce ba za su cutar da kai da wani abu ba sai abin da Allah ya rubuta to babu abin da yake samarwa da bawa mutuwa da kwanciyar hankali irin wannan tafiya da shi cewa Allah ba mu ya raba komai ka sansa ba sai da zai zuwa wurinsa abinda kawai ya dora masa shi ne ya tafi nema ya tafi nema su ne da ayyukan bukatun garuda famsu fi malakiya famsu fi malakiya wa kulubin rizqi wa ghayrihi saboda ka yi tafiya a sassan ƙasa ka shiga ka fita ka nema waye bai ba ka kalla in kana da wannan tauhidin a zuciyar to za ka samu zuwa raki zai yi sauki tare da kai duk inda ka san ka yake sai ya zo ya san Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa arzikin bawa yana bin sa a guje kamar yadda mutuwa su ke musu ko da zai guje wa mutuwa su ba duk inda zai shiga sai kici fuskanta duk inda zai shiga za su kici fuskanta inda bauta da zai tafi kuna da kuma inda wula a kai ko za ku kici fuskanta shi أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في جنود المشركين haka ba wanda zai iya yin wasu to annabi ce arzikin bawa zai ke wasu kamar yadda ajalin sa yake wasu yadda ka san ba za ka tsere wa ajalin ka ba to arzikin ka ba ba za ka tsere shi to can mene ne za ka shiga sabon Allah akan abin da aka rubuta za ka keta da dokar Allah inda ka yi haƙuri wannan abin da ka samu ta hanyar sabon Allah da zai zo sami ka wata wannan Annabi ce wala ya haɗu da ka kuma istighfar wa istighfar da ta farko mu bi masu ba inda ba ta ba da ya kada ci kirin ɗan Allah ya je ya faru ku ne shi ta hanyar sabon Allah ba ta hanyar sabon Allah ake samun abin ko ka samu kakarta don ka yi sabon da ka samu daga cewa inda ba ka saba wa Allah ba da ba za ka samu ba da ka yi abu da ya sami sabon Allah ba shi ya ba ba an rubuta ba shi an rubuta ba shi shi ne yake cewa wa rasala bainahum ma'aishahum wa amwalihim وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا ya halitti mutuwa da rayuwa domin ya jarrabe su ba ne ne ya fi kyautata aiki da cikin الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأنت yana nuna maka cewa a dunkule ita rayuwar da mutuwar gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ta jarrabawa ce jarrabawa ce ba ka duk wani mai rai to ya sani yana ɗakin jarrabawa a jarrabawa in ka tsaya kada ka rubu sai ka ce in hankalin ka ya tashi ka rubunzuma ka kasa ruwa sai ka fara jarrabawa saboda ka jarrabawa ce duniya duk rayuwa da ka tsallake wannan za ka bauta ga wannan kakka da ci za ka fita da jarrabawa har sai ka koma ga shi yasa rayuwar take haka hawa ce da gangara hawa ce da gangara hawa da gangara baka tafi a natsi yadda za ka yi hawa cikin rukuwa da da gangara cikin wannan jarrabawar ka cinye ta ta hanyar da za ka samu kyakkyawan sakamako da yace خلق الموت والحياة aka fara gabatar da mutuwa wanda dan adam baya kawo ta a yayin da yake fafutukar ta duniya ga lissafe lissafe sa ba kawo mutuwa ba ya kawo mutuwa wanda zai kawo mutuwa ba zai koma ba ya kawo ta sai aka fara kawo masa ita a lissafi خلق الموت sannan sai aka ce wal hayata abin da ba ka kawo wa shi Allah ya fara kawo maka da kuma rayuwa ya ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ila tuwam duk abin da yake bayan ƙasa Allah ya sanya shi kawaci kyalkyali ne kyalkyali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba mutane waye zai fito da aikinsa wane ne kirkirar duniya da rubin da ba zai tashi ba zai iya cinye wannan jarrabawa ta ubangiji wal azizul ghafur Allah shi ne magwayi Allah shi ne magwayi ya magwayi kowa da kowai babu mai iya masa babu wanda ya karɓarsa shi kuma babu abin da zai tume karɓa babu wani abin sannan al'ahu shi ne da yawan gafara duk wani tuntuɓe da bawan sa yi a cikin wannan tafiya da yake yi in ya yi tuntuɓe ya tashi ya nemi gafara su zai ya yi alƙahiru alƙahiru alƙahiru wanda ya fi ƙarfin kowa mai galaba mai rinjaye a kan kowa wa kuwa alƙahiru ko mai zafi wa kuwa hakikin ƙarfi shi ne wanda yake alƙahiru ko kalmar ne wanda yake bai galaba bai rinjaye a kan bayansa sannan alƙahiru mai iko وهو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يردكم شيعا فيذيق بعضكم باس بعض. الا بايكم فهو الذي كان يعبد سبحانه وتعالى حاجتهم على الفساد وكل عسير عليه يسير قوة أغلب على سوقي أغلب على عند ذلك في كتاب الله تعالى عليه يقول الله أبن من سوق أبن من سوق باب ولا أبدي وعلى أبن وعلى فأنا وعلى أبن الله والمولى شير مجد شفاعه شير مجد كسر الأمر الساحر ya tsaya masa a dukkan al'amuransa annasir mai taimaka masa idan ya taimaka masa babu mai iya kaji in Allah ya janye taimakonsa ya watsar da bawansa babu da iya taimaka masa kamar yin sulmi mai mani wane ne ya ce ya taimaka min wurin Allah ya saba in yin sulmi babu وإن يخذلكم فمثل الذي يسوقكم in Allah ya yi zafin taimaka mu ku ba ku wanda zai ke kai kasa ba mu mai iya rukushe ku in Allah ya zo taimaka mu fala an kare ba da ku ba mu mai iya rukushe wa in ya khudurku in Allah ya watsi da ku kamar da zai yi so ku ba to wane ne wannan da zai taimaka mu ba ya ba ashe ka da mutum makonsa cikin dukkan wani abu da ya taso maka kake ganin ya fi ƙarfin ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka maka wa man nasru illa min indillah babu mai ba ka taimako sai Allah subhanahu wa ta'ala ka nemi taimakon sa ni'mal maula ma dalla da wanda ya fi shi shine wanda baya tsibin baya watsi ga wanda yake rubuta ya rubuta al'amarin bawansa ko ya rubuta al'amarin babu baya watsi da shi wa neman nasiru madalla da wannan kai taimako baya tozarta wanda ya yi niyyar taimakawa sauran ka taimaka wa kanka ta hanyar rike addinin Allah ta hanyar gaskiya ta hanyar tsayawa a kan tafarkin Allah tafarkin littafin Allah da suna rayuwa idan ka rayu a kan wannan to kada ka ji tsoron da dukkan wani kalubale da zai tunkare ko mene kai ma ka tunkare zuciyar ka anani za ka ga ibada amma matukar ka cire Allah da zuciyarka ka dinga ganin wane da wane da wane su suka jawo maka su suka haddasa maka wane wane shi yi maka kaza shi yi maka kaza ka manta da ikon Allah ka manta da kanka ka manta da kanka ko haka za ka rayu cikin damuwa da bakin ciki da takaici kuma abin da kake ciki ba za ka ga nasara ba za ka ga taimako ba da ka ga wanda zai taimaka maka shi ne ba da kawo aya na sunan salamu ayoyi guda uku insha Allah a ayoyi guda uku insha Allah za su zama shi ne wata shi da sun a karatu na gaba insha Allah abin da muka yi da ya Allah ya gada wanda muka yi da kuskure ko ne ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam